أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين assalamu alaikum yayin kwana musulmi wanda muka taru a nan don bude tafsiri na wannan shekara ah, wanda mu- Allah ya kawo mu da muke sauraron kama watan ramadana ranar 29 dole ne a dubi wata idan adalai guda biyu sun ganshi wata azumi ya tabbata idan aka za musulmi guda biyar sun ganshi jama'a kenan azumi ya tabbata in ba samu wannan ba to sai a cika sha'aba ne kai talatin wata ya tabbata domin gode wa Allah da ya kawo mu wannan lokaci da za mu shiga tafsirin wannan shekara Allah ya sa mu shiga azumi lafiya Allah ya sa mu yi shi lafiya Allah ya sa karɓaɓɓe ne Allah ya sa sallolin da za mu yi da addu'o'in da za mu yi duka karɓaɓɓu ne ba sa ne sallallahu alaihi wasallam kamun mu so mu tafsiri za mu faɗakar don Allah abin kunya waɗanda wanda aka saba yi muna roƙo don Allah a janye abin kunya wajen mu mu masu koyon tafsiri ku janye irin wannan abin kunya dukkan mu musulmi gaba ɗaya Allah mu ɗaya ne kowa ya san haka annabi mu ɗaya ne kowa ya san haka Qur'an littafin mu ɗaya shine Qur'ani kowa ya san haka Iblan mu ɗaya ce ita ce Kaaba waɗanda muke azumi wata ɗaya ne ramadana inda muke zuwa mu yi haji arfa ne a makka duk duniya gaba ɗaya to tun da waɗannan sun haɗa mu me zai hana mu haɗa kanmu yanzu abubuwan da suka saura mu yafe wa juna a kansu a bar wa allah ilimin abin da yake cikin zuciyoyin mutane hakika abin kunya ne abin da yake faruwa akwai makwabtanmu wanda muke tare da su masu addini ba irin namu ba ba mu taba ganin sun je cocin sun daura da speaker suna zagin fastocin da suka mutu da fastoci wanda suke da rai ba ba mu taba ganin sun daura da speaker a mota suna yawo suna zagin fastoci wanda suka mutu ko wanda suke da rai ba me ya samu waɗansu musulmi sun gina gini sun ce masallaci na amma abin da ake yi a cikin zagin manyan waliyai bayan Allah ana kama sunan su ana zagin su da kafirta musulmi a rage jama'an annabi a ƙara jama'a da shida da kuma zagin zikirin Allah da suna ɗariƙa don Allah wannan abu an shayinsa an shayinsa an shayin gargadi a bari amma ba a bari ba don Allah har yanzu dai muna roƙo a bari don mu samu dama hada kanmu mu samu alƙur'ani nan da aka saukar da shi ya- wanda ya zama rahama gare mu kar ya zama kuma ah, abun tada hankali kuma wannan kenan a junan mu musulmi abokan zaman mu wanda ba musulmi ba sun ce suna son annabi isa har sun ce ma ya fi karfi a ce masa bawan allah don sonsa da suke yi mu ko mun yi imani da annabi isa yadda muka yi imani da sauran annabawa da wani musulmi zai zagi annabi isa sai mu kashe shi ba don tsoron gwamnati ba in ko mu samu daman kashe shi ba za mu ce musulunci ya kore ka kai ba musulmi ba ne tun da ka zagi annabi isa to tun da yake haka ne ku kuna son annabi isa mu muna son annabi isa mu haɗu kan wannan mana da ya kawo faɗa tsakanin mu kuma addinin mu na islam addinin zaman lafiya ne addinin waɗannan kuma addinin tausayi ne me ya kawo faɗa tsakanin mu addinin zaman lafiya da addinin tausayi dan Allah dan annabi mu a junan mu haɗa kan mu akan abin da ya haɗa mu mu kauda kai kan abin da bai haɗa mu ba Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye addinin mu da mutuncin mu Allah ya kiyaye kasar mu Allah ya samu zauna lafiya bismillahir rahmanir rahim inna Allah faridul haqqi wan nabi tukhrijul hayya min al mayyit wa mukhrijul mayyit min al hayy dhalikum Allah fa an yatufakun wannan suratul al-an'am a makka ta sauka manzo Allah yana makka aka saukar da ita tare da mala'iku dubu saba'in suka rakota dare daya ta sauka karatu ya iso har inda muke a yanzu ana gaya wa mutane ne sanin Allah da sanin ikon Allah da duba ayoyin Allah da duba ikon Allah a nan aka ce inna Allah falibul habbi wan nabi Allah ubangijin kowa da kowa komi da komai din nan shine falibul habbi wan nabi shine mai keta waya ya keta kwallo wato abin da yake da kwaya kamar gero kamar dawa kamar masara kamar shinkafa kamar da sauransu masu kwallo kuma kamar dabino kamar mangoro da sauransu to allah mai ikon nan a cikin busasshen kwaya na masara ko busasshen kwaya na shinkafa ko busasshen kwaya na gero in ka shuka allah ne zai keta wannan kwaya ya fidda kibiyoyi guda biyu kibiya ɗaya ta yi ƙasa ta zama saiwa kibiya ɗaya ta yi sama ta zama karan da zai kawo maka abin da ka shuka ka nema wajen Allah ne domin shuka application ne in kana neman dawa application ɗin dawa ka yi dawa za a baka wannan ya yi sama har ya zama kara har ya zama ya fidda ya zama dawa kamar na bara ko gero kamar na bara ko shinkawa kamar ta bara wannan wani wuri Allah yana ce wa ayatul lahum lardul maitatu ahayna wa akhrajna min habban wa min yakulu nan an yi raddi akan masu musun tashin kiyama kai mai musun tashin kiyama ai kullun sai Allah ya tada matattu kake samun loma ka ci in ka ci shinkafa to shinkafar baranya wanda ta mutu aka kunne ta Allah ya raya ta bana ta zama abincinka haka gero haka dawa haka komai kullum in mutum ya sa noma a bakinsa to waɗansu bayi ne wanda suka mutu a bara aka tashe su bana suka zama abincinka shinkafa ce da aka shuka a kabari bara dawa da aka shuka a kabari bara gero da aka shuka a kabari bara shi ne ya zama abincinka bai kamata kai mutum allah yana tada matattu kai da kanka ya gani da idonka kai ka bunne dawa matacciya gero matacce ka taka a kabari Allah ya mai da su sabon gero sabuwar dawa sabon wake sabon shinkafa wannan ya ishe ka aya wannan wa ha kuma kwaya ita ma kwayar in an shuka ta sai ta fidda kibiyoyi guda biyu ɗin ɗaya ya yi sama ɗaya mai ɗaya ya yi ƙasa ɗaya kuma ya yi sama wanda ya sama nan shi zai kawo kwayoyin da ake nema ɗin wanda ya ƙasa kuma shine zai zama saiwa mai shan taki mai shan ruwa wanda zai bada karfin wannan itace ya tashi shi ma ya yaya irin waɗanda aka nema wajen Allah wannan Allah mai iko ya keta kwaya ya mai da ita sabuwar dawa ko sabon gero mai keta ruwan dabino ko kwallon mangoro ko kwallon ruwan da yake da kwaya da kwallo a cikinsa wato wanda sai an ci abincin sa ya kare ne a tanda kwayar a gaban shi ne mai kwalluwa da wanda mino kenan ukur yul hayyar min almayit Allah mai iko mai fitar da mai rai daga matacce kaga ya fidda dawa a jikin kwayar dawa matacciya ya fidda shinkafa a jikin kwayar shinkafa matacciya ya fidda dabino a cikin kwayar dabino matacce wanda aka shuka to Allah mai yin wannan mai fidda mai rai a cikin matacce ko kuma ya fidda malami a cikin jahili ko kuma ya fidda wanda ba musulmi ba ya fidda musulmi a cikin wanda ba musulmi ba ko kuma ya fidda kwai ya fidda kaza a cikin kwai matacce ya fidda kaza a cikin kwai matacce ya fitar da kwai kuma a cikin kaza mai rai rai matacce ya fidda mai maniyi matacce a cikin dan adam mai rai ya mai da shi mutum mai rai yukurin hayya mai mai wa mukurin mai yi min alhayi shi ne kuma ya fidda matattu a cikin rayayi kamar yadda ya gabata zalikum Allahu fa anni tufakun mai yin wannan abin mamaki mai keta kwaya ya fitar da ita mai da ita sabuwar halitta ya keta kwalluwa ya fitar ita ya mai da sabuwar halitta to wannan fa shine Allah ubangiji wanda ake bautawa ba abun banza dodo ko aljani ko wani abun banza ba Allah bai yi wannan iko wanda dukkan abincin da muke cin nan ta wannan hanya ne Allah ya sa mala'iku sun yi bauta sun kore gizagizai Allah ya dora ruwa cikin gizagizan sun je sun zuba mana ruwa a gonakin matattu an shuka abubuwa matattu Allah ya raya su in ka dubi abubuwan da ake kamun ka samu doma da zaka ci zaka ji bayan Allah da Allah ya hore su mala'iku ne mutane ne wanda suka yi gatari suka yi magirbi suka yi fatanya suka yi injuna na noma suka yi injuna na ɗauko kaya suka yi jirgin ruwa suka yi jirgin sama jirgin ƙasa masu ɗaukar kwantena suna kaiwa suna kawowa sai bayan allah sun sha wahala kamun ka zaɓi noma da za ka za a bakinka zalikullahu alaihi wa sallam wannan ba shine Allah mai wannan iko mai wannan abin mamaki ta yaya za a juyar da hankalinku ku daina bautan wannan Allah ubangiji ku bauta wani abin banza فارق الإصباح وجائر الليل سكنا والشمس والقمر العظيم العليم yadda ya keta kwaya ya fitar da kara-kara ya zama abinci ya keta kwalluwa ya fitar bishiya bishiya ta yi abinci to haka yake keta azubayi ma a cikin duhun dare lokacin azuba ya yi shine ke keta azubayi haske ya fito cikin dare kamar yadda ya fitar da mai rai cikin matacce zai ga haske ya fito cikin dare a farikul isbahi wa ja'ilul layli sakana Allah nan shine yayi dare don hutawa laila libasan nahara ma'ashan yayi mana dare don kwanta huta yayi shi mai sanyi yayi shi lokacin natsuwa rana kuma ya bude ta don mu samu harkokinmu na neman abinci da rana ya ba mu awa takwas muna neman abinci sauran awa hudu kuma mu yi sallah sau biyu a ciki dare kuma in mun yi sallar magariba mun yi sallar isha'i bayan nan sai mu yi awa takwas muna hutawa bayan nan sai gari ya waye wato laila libasan nahara ma'ashar har yana tambayar mace rukun fasali wai shugabatu mun yi har zaɗe su kai da sarmadan ila yau min iya man ila hun gairu da ya fi su duniya shin da Allah ya yi dare ne gaba ɗaya ba wuni ina za ku samu Allah da zai kawo muku wuni ya haska muku ga inda za ku zauna ga inda za ku noma ga inda za ku aiki ga inda za ku yi fadoci in dare ya zauna gaba ɗaya ba rana babu fa gini domin sai rana ta busar da buruk ne ake yin gini sai rana ta busar da itatuwa ne ake samun katako sai rana ta busar da wani abu ne ake samun yin karfi to inda dare ne ya tafi zalla gaba ɗaya ko ina ya zama tabu kenan in kuma da rana ce gaba ɗaya ta tafi wani Allah ne zai kawo muku dare wanda za ku huta idan rana ta zo gaba ɗaya ai mutuwa ma za a yi yanzu ana nan wani lokaci rana sha biyu da awa sha biyu sai awa sha biyu ma ana jin zafin rana sai da air condition sai da firfita sai da fanka to da rana ce gaba ɗaya babu dare da zai karɓe shi ina za ku rayu wa min rahmati ja'ala lakum layla wan nahara saboda rama Allah ne ya sanya mana dare da rana suna suna gadon juna wa shamsu wal qamara husbana Allah nan shine yayi mana rana yayi mana wata husbana suna tafiya cikin lissafi don a samu daman a san lissafi hisabu adadin sinina wal hisaba mu san shekaru don a san balagar mutum a san lissafi don a san alkawura a lokacin alkawura mun yi alkawari da shi a rubuce wata kaza ranar kaza ga watan kaza shekara ta kaza sannan kuma a san lokacin da za a yi azumin farilla a san lokacin da za a yi za a je haji a san lokacin da za a yi komai da komai komai a cikin littafinsa duk suna gudana cikin littafi waccan zuwar kamar husbana zalika wannan takdiru tsare-tsare ne shirye-shirye ne daga ina takdirul azizul alim na Allah Ubangiji mabuwayi al'alimi masani mai yin komai cikin ilimi cikin hikima cikin ikonsa don a kaɗai tashi a san shi ɗaya ne shi ne mai komi mai kowa shi ne mai yin komai da komai الذي جعل لكم النجوم لتعتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون Allah ɗin nan wanda muka faɗi sifofinsa da ikonsa da iliminsa da hikimarsa wanda waɗannan abubuwa ke ta ƙwaya ke ta ƙwallowa ke ta asuba'i raya matattu cikin mai rai Allah ɗin nan wani jalibin rujuma yadda ya yi rana da wata suna tafiya cikin lissafi haka kuma ya yi muku taurari ta da dubiha don ku shirya da taurarin taurarin su nuna muku hanya don akwai wani wuri sahara ne ba a yi tafiya da rana sai da daddare da rana babu hanya domin duk inda aka taka iska ta zo ta mai da dare ya kunne ba hanya ba wata bishiya ba wani dutsen da za a yi alama da shi wa alamatin wa bin najmuhum yahtadu wato da da da daddare ne ake samu harari wato mai nuna hanya ana kiransa shedri mai nuna hanya to sai yana bin taurari tauraro yake dubawa har ya kai ga garin da kake so a kai ka idan da duba fi zulmatil barri wal bahri don ku shiya a nuna muku a cikin duhun dare haka kuma na fili da duhun dare na cikin kogi idan mutane sun hau jirgin sama a cikin duhu to Allah ne ke nuna musu wata alamar da za su bi su gane garin da za su tafi idan mutane sun shiga cikin jirgin ruwa kudu da arewa gaban da yamma sama da ƙasa duk ba komai ƙasa ruwa sama kuma sama ba wata alama to Allah ne ke sa musu alama wadda za su gane ta hanyar sanin taurari ana duban tauraron ana binsa har zuwa inda ake so ne izulmatil barriwar ba wannan kuma yana nuna wa mutane rana Allah ya yi ta ne ba don mu bauta mata ba mu ɗan adam sai dai don ta bauta mana ya yi wata ba don mu bauta masa ba la tasjudu lishamsi wala liqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ba don bauta musu ba don dai su su bauta mana haka kuma taurari ba yi su ba don su bauta musu kamar yadda ya wuce can baya mutanen annabi ibrahim yadda suke ce suke bauta taurari ra'e kaukaban qala hadha rabbi falamma ra'a al-qawla bazilan qala hadha rabbi walamma rashin babu da tsara haza rabbi haza akbar duk babu wannan Allah shi kadai yayi su shi kadai za a bautawa su taurari ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi su ne don su zama kawa ta sama warkar zayyan na sama da nabi masabiha kuma don su kori shaidanu wajen na haru juman lishayaɗi ne kuma don mu mu gane hanya ko da daddare ko da rana a tudu ko a ruwa ba don a koyi wani ilimi na tanjir na taurari wanda zai ja mutum har ya zama boka ba amfanin taurari kenan ita da dubi ya fi zulmatin bari wal bahar karfar tallal ayati Allah ya ce mun gaya muku dai ayoyi daki daki mun gaya muku ayo iri iri daki daki mu nuna muku ikonmu kaga kasa mai irin wannan bahar fattan lana ya ta jiga mun mun faɗa muku mun bayyana muku ayoyi dalla dalla likaumin ga mutane ya lamuna wanda za su san ilimi su gane domin na yasha Allah min ibadi ulamau mafiya tsoron Allah da sanin Allah su ne malamai masana ikon Allah ku wanda kuka ce a baku ɗari ga tijjaniya za a baku ɗari ga tijjaniya da ku da kuka yi magana da wanda ba su yi magana ba amma suna so za su shiga zan faɗi sharaɗi su karɓa sai na farko allah da ya kawo sallah ce dole kitabun mawquta ya kawo azumi ce dole ku duba ne kuma siyamu da ya kawo ɗari ga ba haka yace ba ya ce dai wa allah ya shiga mana ɗari ga da aka yi na ma'ar gadagan kuma ya ce inna hadhihi tazkira فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا فمن شاء ان الله يحب التوابين واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذكروا ربك بكرة واسيرا اما سيجي ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا wanda ya ga dama bayan wannan wa'azi da kwadaitarwa ya riki wannan hanya zuwa ga Allah ubangijinsa saboda haka idan ka shiga kuma ta zama dole a kanka saboda cika alkawari wani yuhu nuzuran wa hu bi hadillahi ta'ala in an shiga ba a fita har zuwa ƙarshen rayuwa za ka karɓa saboda Allah za ka rike saboda Allah har zuwa ƙarshen rayuwa na biyu ba a ɗanta da wata ɗariƙa ɗariƙun waliyyar sun kai ɗari uku da goma sha uku magada shari'un annabawa kamar yadda zo cikin hadisin tabarani amma ba za a rati janiya da wajen su ba sannan ko dukkan waliyan Allah muna son su muna girmama su amma ba in ba tijjaniya suke ba ba za mu ziyarce su ba don ziyara bara ce bai kamata mutum yana gidan babban mutum ya dauki koko ya fita gari yana bara a wurin mabiyansa ba saboda haka ne ba za mu yi a ziyarar wasu wale wasu wani cikin ɗariƙar tijjaniya kuma kulawa da sallah yi da cikin jama'a girmama iyaye da ya musu biyayya jam'in sallah jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a in ka zamu yan uwa ko ba a shanta ba lokacin da shi tijjani ya sa wannan shirai na shan taba an masa maganganu Allah yana so ya bayyana karamar shehu tijjani a ƙarshen zamani yanzu kowane gidan mai kaje za a ga rubuta no smoking no smoking ba za a ce no kisan kai no ƙarya no neman mata ba no smoking no smoking haka in za ka shiga jirgin sama za a ga rubuta haka to duk wanda ya karbi wannan sharadi ko ban samu hannunsa na kama ba na ba shi rigar shehu tijjani radiyallahu anhu ya tambayi malamai wanda suka iya su koya masa yadda ake lazimi yadda ake waziba da yadda ake zikirin juma'a kuma da sharadin jauhara abubuwan dukkan su a cikin alkurani suke wazifa ne ya ayyul na zikru la zikran kaseera wa sabbi bukratan wa asira lazimi kuma zikru la bika bukratan wa asira din an nuna ma yadda ake yin sa a qur'ani ubangiji yana cewa wa zkur rabbaka fi nafsika kai kadai zaka yi zikirin wal lazimi kai kadai ba jam'in lazimi ka zarwa wuhibatan ka sa tsoron Allah ka sa ladabi kana fadan Allah ana jalisu man zakani kuma dole sai da arwala kuma ba a yin magana a cikin lazimi kuma ba a cin abinci cikin lazimi ko shan ruwa ko wani abu saboda zarro wa kibatan wa dun al jari min al qawli ko ba za ka bayyana lazimi ba bil wudu wal athari ko za ka rike lazimi safe da yamma wa la takun min al ghafilin kar ka mai da kanka cikin rafkananu nasallahu wa nasiyahu wanda suka mance da ambaton Allah Allah ya zubar da su Allah wanda Allah ya hana annabi kar ya hada kai da rafkananu Allah yana ga annabi wasbir nafsaka ma alladhina yaduna rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ولا تعدوا إلى قلب كل يسير الحياة الدنيا ولا من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هويه wannan shine lazimi wannan shine wazifa wannan zikirin juma'a ko in ka karanta zuwa juma'ati waskurullahi kathiran la'allakum tuflihun a wannan shine duk wanda ya yarda da wannan na bashi daga shehu tijani ya tabbata da suka ya shi gaya masa yadda ake yi هو الذي أنشأكم من نفس واحدة kauda kad fassala ayati liqaumin yafqahun shi Allah nan dai bayan ya gaya muku ni'matul ni'matul imdadi wato ni'imomi na rayuwa na gatantarwa yanzu kuma zai gaya mana ni'imar ni'matul ijabi shin da farko ma kamun ku nemi kwayar da za ku ci da dabinon da za ku ci da abubuwan jin daɗin wane ne ya yi ku ne tukuna kamu a ba cewa yayi muku kaza yayi muku kaza wane ne yayi ku da farko shi ne ya faɗa wanda da an sha ku min nafsi wahidatin shi Allah nan wanda ya mana waɗannan abubuwan mamaki na ni'imomi shine ya fare ku min nafsin wahidatin daga rai guda ɗaya Adam kenan mustaqarrun mustauda to tun daga lokacin aka ci gaba da yin ku mustaqarrun mustauda wato ayyo ku ne daga babu a cikin alamun amri aka kawo ku cikin akwai wato alamun arwahi ku daga alamun arwahi sai aka zuba ku ko aka zuba mu mu yan adam a cikin sito wato uba kenan sito ya'yansa ko nawa ne suna cikin tsatsonsa shi kuma yana cikin tsatson wani shi kuma yana cikin tsatson wani kowa sai lokacin haihuwarsa ya yi tukuna a aize yake wa mustaqarrun to sai a zo duniya a zauna don Allah ya wada kuma da mustaqarrun wa mata'ul lahir daga nan kuma sai a mutu sai Allah mai da mu cikin wani sito sunan sa kabari na barzahu wa mustaqarrun mustauda a mai da mu cikin sito na barzahu sallan lokacin tashin kiyama a bude mu mu ta zo tashin kiyama Allah nan shine yayi wannan shi kuma shi yake yin wannan mustaqarrun sauda dan fassala ayati hakika mun gaya muku ayoyi billa billa daki daki bayanai iri-iri likaumin yafkaruna ga mutane masu fahimta ilimi daban fikihu daban wato ilimi shine ammi fikihu kuma khasi ilimi ne cikin ilimi wato mai fahimta abubuwa masu zurfi to shine fakihi mai fahimta abubuwa shine malami mai ilimi kan fassala layati likaumin yafkaruna السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء وأخرجنا منه خضرا نخرج منه هبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دارية وجنات من أنابل والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون في ألا ننجي wanda ya waɗannan abubuwan mamaki da aka gaya maka filla filla wanda wanda aka yi bayani shine anzala minas sama'i ma'an ya saukar da ruwansa daga samansa ba aka yi nabi na ba ta kulli shayin da ruwan nan ya sako ya zuba kan ƙasa Allah ya ce da ana yin magana ne akan gaiba kuwa yanzu an komo ba takallumi takallumi yana cewa huwa allazi anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna muka fitar da bi nabata kulli shay in ruwa ya sauka to duk wata kwaya da take bayan kasa sai ta kumbura ta fashe Allah ya fasa ta ya miƙo ganye ta waje ya miƙa saiwa ta ciki na ba ta kulli shay duk abin da yake tsira wanda aka shuka da wanda aka watsa da wanda ma ya tsira da kansa ba aka yi na minu khadiran abin mamaki kwayan nan duk yadda take ko fara ce ko ja ce ko wace iri ce sai mu keta wani koren abu a jikin kwayan koren abu ko koren ganye mai fidda kwaya ko koren ganye mai fidda abun da yake da kwalluwa duk dai Allah ne yake yin wannan bayan ya saukar da ruwa a ƙasa sun kumbure Allah ke keta su ya fito da su fa haka ina min khadiran nukhrij minhu habban mutarakiba ya fito ya yi kore da dai kwaya ka shuka kwayan nan da ka shuka Allah ya fada ta ya yi mata kimiyya guda biyu ɗaya sai ƙasa ta zama saiwa sai ta sama tana tafiya sai ta zama kore shar kana bin koren nan sai ya zama kara kana bin karan nan sai ya zama zanganniya ko goyon masara kana kallo daga baya sai ya fitar da wata kwaya busasshiya a jikin wannan koren itace ko koren danyi da ko koren karadin nan shi Allah da yake yin wannan ba aka rina min khadiran nukhrij min habban mutarakiba sai mu fitar da kwaya masu hawa da juna in ka dubi a kan dawa za ka kwayoyi suna hawan junansu in ka dubi masara za ka suna jere da junansu in ka dubi gero za ka kwayoyi suna jere da abin mamaki ka dube su yadda suke yadda aka jera su kyakkyawan jeri na abin mamaki da kwaya ɗaya ka shuka idan ya zo mayar maka mai yiwuwa ne ya mayar maka da ɗari bakwai misalin gero kwaya ɗaya in karan ya fito sai ya haifi ƴaƴa uku ta kudu ya haifi ƴaƴa uku ta arewa sai su zama kwaya kara guda bakwai kowane kara ya kawo zanganniya Allah ce ko da zanganniya kowace ta kawo kwaya ɗari kaga ɗari bakwai kenan kasa ma da damana ka ba su ajiyar kwaya ɗaya suka mayar maka ɗari bakwai balle ni mai ninkawa in ji Allah habban mu da rakiba wa minan nakhli wato an komo falibul habbi wannan ne kenan falibul habbi an gaya mana yadda habbun yake zama ya zama kore ya zama kara ya zama danganniya ko goyon masara ya yi mutuntuna sannan kuma ya fitar da kwaya irin wanda ka nema a wajen Allah haka kuma yan koma wajen nawa din wato kulluwa din in ka shuka kwayar dabino busasshiya da fito maka da wani koren abu kamar kaba yana yin sama ɗaya kuma ya yi ƙasa saboda shan taki da shan ruwa sunansa saiwa to wanda ya saman nan yana tafiya yana tafiya kamar yadda wancan yana tafiya yana tafiya ya zama kara wannan ko yana tafiya sai ya zama kaba ina tafiya ya zama kaba sai ya zama ta irin bishiya kana bi kana bi sai ga bishiyar ta kawo ƴaƴa irin wanda ka nema wajen Allah wanda ka yafilke shi ko ko dabino ko kowane iri wan nakhra wa zar'a da ko kowane abin shuka dai ba dabinon kadai ba saboda darajar dabinon ne don abin annabi ya ci dabino da yawa sai za ake ambaton larabawa shi ne yawancin abincin su tsakanin maka da madina sai za ake yawan ambaton dabino mai yawa kama a ambaci wata bishiya wan nakhla wa zar'a da duk abin da ka zai na shukawa duk Allah ne yake tafiyar da su wa min an-nakhli min taliha qilwanu daliya ka dubi yadda yadda abin mamaki na jikin yadda nuna maka abin mamaki jikin kara din nan kana bin sa sai ya fitar da 'ya'ya suna hawan juna masu kyau ka kuma dabino sai kaga dabino yana tafiya sai yayi wata kwasfa yayi wata kwasfa kuma in ta fashe sai wani sai wani wani sai nonon damino sai ya fito ya fito a lokacin yana nan kamar kilili yana nan sai ya girma ya zama 'ya'ya kwarra suna tafiya suna tafiya sai su girma su zama 'ya'ya ba kwarra sosai ba sannan sai su zama jajaye har su zama dabino isasshe ka dubi wannan irin iko na Allah abin na tsaliya min tsaliya daga hudan dabino ilwanun daniya sai ga nonon dabino yana kudu da kai ko kai gaje da in ka miƙa hannu za ka ci za ka samu wani kuma mai ba wannan sa ba shi kati akwai kuma masu tsawo akwai kuma gajejjeru yadda duk da ikon Allah ne kuma yadda min tsaliya ilwanun daniya wa jannatun min anabi haka kuma gonaki iri-iri kamar su inabi ne wa zaituna wa rumana ko zaitun ne ko rumman ne ga sunan iri-iri mushtabihan suna kama musamman ganyayensu wa kaira mutashabi amma ba sa kama wajen launi abun mamakin Allah sai ga ruwa ɗaya ne yake tsirar da su kasa ɗaya suke tsotso wani ya fito ya baki irin kamar ɗan dinya wani ya zama jawur kamar ɗan tsada wani kuma ya zama kore kamar ɗan kaɗanya kuma wani ya zama waɗansu saiwoyi su zama abincin da za a ci a rayu kuma saiwar rogo kamar doya kamar dankali kamar gwaza wasu kuma saiwoyin su zama abin mutuwa kamar saiwar lalle in an ci za a mutu kamar saiwar kadanya in an ci za a mutu kamar tinya in an taba za a mutu ga kuma itatuwan rayuwa ga na jin daɗi ga na magani kuma duk ruwa ɗaya suke sha ta zama iska ɗaya suke sha ta zama taki ɗaya suke tsoro ta ƙasa ruwa suke tsoro abin mamaki sai Allah ya mai da su daban-daban launi daban daɗi daban ɗaci daban amfani daban wani dai yayi magani wani kuma ciyar da mutane ya ciyar da dabbobi mata'an lakum wa li'anamikum abin mamaki ne ya kamata mutum ya dubi wannan ya san ikon Allah sai ya kare ta Allah kar ya dagauta wani abun banza sai Allah shi kare kamar nakhl min dalya ginu wa daniya wa jannatu min anabin wa zar'in wa nakhilin sinwanin wa ghairi sinwan ga sunan kamar tagwaye za a gansu amma ba tagwaye bane sun tsiro wuri daya amma ba dabinai ko biyu amma kowanne da gindinta kowace da gindinta tana hagogi kamar tagwaye amma kuma iri daban-daban za su zama wannan sai diminuwa tafi wannan tsawo ya aka yi diminuwa tafi wannan tsawo ya aka yi dankali ya fi wani kauri ya aka yi gwaza ta wata kauri ya aka yi rogo ya fi wani kauri ya aka yi abubuwa suna shan ruwa ɗaya ko wani ya zama ƙanƙani wani ya zama babba ya aka yi ikon Allah kenan sinuwani magari sinuwani tusqal ma'in wahid unzuru ila samari za a sumara wayan ihi to Allah ku dubi yadda itatuwan nan ko kararen nan yadda suka ku bi da idonku ku ga yadda suke yi ƴaƴa ku duba ku sa idonku ku ga yadda suke nuna duk dai ku duba ku ga ikon Allah wayan ihi inna fi zalikum Allah yayi wannan fasaloli iri iri a cikin duniya fasali guda hudu don su dace da rayuwar ɗan adam inda fi zalikum a cikin yin waɗannan abubuwa na mamaki da Allah ya yi nuna muku da ayatin wallah akwai abubuwan mamaki liƙaumin yuminun ga mutane masu imani da farko aka ce masu ilimi da biyu aka ce masu fahimta masu fikihu nan ku aka ce masu imani gaba daya شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنينا وبنات بغير علم بنينا وبنات بغير علم سبحانه وتعالى أما يشركون amma duk da haka abun mamaki na kafurai in ji Allah wa ma qadarullah haqqa qadrihi hakika kafurai ba su ba Allah ikonsa yadda ya kamata ba ba su lura da ikonsa ba ba su lura da hikimomin ayyukansa na ilimi da yadda yake yin komai na su hakika ba su ba Allah ikon da ya kamata a bashi ba wa jarulillah shuraka aljis har haka sai wasu kafurai suka mai da aljinna aljanu shuraka lillahi wai aljanu suke bautawa su hada da Allah kamar yadda zai zo gaba ya ma'ashirar jinni alam ya ya ma'ashirar jinni wal insi alam ya tukum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yuzunukum liqa'akum hadha ya ma'ashirar jinni qad ittakhadhtum min al-ins qala awliya'u min al-ins rabbana istamta ba'duna bi ba'din wa inna ajjalna alladhi ajjalta lana kamar yadda zai zo gaba ya mana bayanin yadda mutane suke bautawa aljannu din Allah ce duk da haka sai suka maida aljannu abokan tarayyar Allah kamar yadda ya zo cikin zuruwa wata fadi jaru bai na hubai jinnat nasabar wadda ka tarihi jinnat na hudu hudu hakika iko ya tabbata ga Allah wauta ta tabbata ga kafirai ku jaru da shi daga jin wa kharaqau alhali sun san Allah ne ya halicce su Allah ne ya halicce aljannu domin an ka tambayi kafirai wala in za zan man khalaqa samawati wal ardi yaquluna Allah in ka tambaye su wa ya halicci sama wa ya halicci ƙasa wa ya halicce su sai su Allah su sun da Allah ne ya halicci sama da ƙasa da abin da yake tsakani da kudin ma gaba da dodannin gaba da sai da kuke bautawa aljannu hada su da Allah me suke da shi wa kharaqahu wa kharaqu lahu banin lahu banina wa banatin bi ghairi ilmi wadansu a cikin su suka suka yi wa Allah ƙarya wai yana da ‘ya'ya amma mata ne wai mala'iku mata ne amma kuma ‘ya'yan Allah ne a wuzu billahi wani na banati waɗansu ko suka sa masa ‘ya'ya maza domin yahudawa sun ce da zai rubunullahi da tara sun ce masu rubunullahi da duk dai ƙarya suke yi Allah ga lam yalid wa lam yulad Allah ba haife shi ba ba haifa ba wa rabe kullum kuwar ahad dukkan wanda yake bauta wani Allah hakika ya shiga uku jin daɗinsa tun bai mutu ba daga ciwon ajali ya kama shi ya gamu da bala'i kenan na haraba da cikin wuta zai dawwama tunda ya hada wa Allah wani abu ko menene kuma in ka hada wa Allah wani abu wani da zai zo nan gaba ghairi ilm sun sun sun yi wa Allah ƙaryan yana da ƴaƴa mata sun yi wa Allah ƙaryan yana da ƴaƴa maza saboda rashin ilimi jahilci rashin fahimtar abubuwan da muke nuna wannan subhanahu sarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala ya ɗaukaka an ba shirku ga barin abin da suke hada masa السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء هو بكل شيء عليم Allah din nan shi ne badi'us samawati rabbi shi ne ya kaki sammai da kasai da abin da yake tsakani duka ma'anar bid'a kenan a yi a kago abu wanda da can ba wanda ya taɓa yin irinsa to ba wanda ya taɓa yin sama ko ya taɓa yin ƙasa sai Allah ya ga irinsa ya koya a'a Allah shi ne makagin sammai da kasai da abin da yake tsakanin su duka bidiya ana aka samu kalmar bidiya wato abin da da ba a yi sai wani ya yi to shi ake kiransa bidiya to da da bidiya a musulunci akwai bidiya ta luga akwai bidiya ta istilahi bidiya ta luga duk abin da ba a taba yi ba wani ya yi to ya yi bidiya luga kenan na istilahi kuma akwai bid'atu dalala akwai bid'atu huda akwai bid'a ta bata akwai bid'a ta shari'a duk annabi yayi bayanin su ya ce man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru falahu ajru amalihi wa abu ajru amali man amara bi amalihi wa la yuqasu min nurihi shay'a ila bil qiyamah man sanna sunnatan sunnatan sayyatan falahu mithluha wa yuru man amila biha wa la yuqasu min awzari shay'a ila bil qiyamah duk wanda ya gaji wani abu a cikin wannan addini mai kyau aka kwaikwaye shi a cikin su to za a bashi ladan abin da yayi za a bashi ladan duk wanda suka kwaikwaye shi suka yi ba za a rage masu ladan su ko kaɗan ba haka kuma wanda ya kago wa mutane sabon abu mai muni na sharri to za a bashi zunubin sharrinsa kuma za a bashi zunubin duk wanda suka kwaikwaye shi suka yi sharrin nan a zuwa ranar da'ira ba za a rage musu komai ba wannan bidi'a kenan amma bidi'a yadda take a musulunci dole a kasa ta kashi biyar kashi biyar akwai bid'a wajiba ita ce wanda in ba yi ta ba dini zai rushe gaba daya misali kamar qur'anin da yake hannun mutum nan a zamanin annabi ba shi da ƴaƴa ba shi da wasali ba shi da rubu ba shi da kuza ba shi da kuri ba shi da izo ba shi da juzu'i a zamanin manzon Allah ko ba yaya dole hijira ta kai shekara 75 aka zo makago irin waɗannan abubuwa aka ba malamai wata hudu su je su yi wa ƙur'ani irin waɗannan abubuwa domin ya shiga ajamawa idan an bar shi haka ajamawa za su iya karanta shi daidai ba sai an sa wasu alamomi ya'yan da wasalin da sauransu bayan hira ta kai shekara saba'in da biyar aka yi ta yi da aka yi wannan sai malamai suka tambayi wanda suka za a yi wannan suka ce to ai Allah ya la'anci wanda ya ƙari cikin alƙur'ani wannan ƴaƴan da kuka ƙara ai ƙari ne cikin alƙur'ani ya za ku yi sai su ce mun je lahira Allah ya tambaye mu za mu ce shi ne yace inna na hannun sunan zikira wa inna da wula mun yi da domin kiyaye alƙur'ani saboda karya sha wahala a wajen ajamawa wanda ba san larabci ba sannan aka zo wajen ɗaɗi wajen ɗaɗi sai aka ce ba za a ɗabba ƙur'ani ba ya fi ƙarfin a ɗabba shi daga inji dan ba aka yi ta bugawa dole aka tabbatar da ɗafi domin shi musulunci kullum yana lura da wurin amfani shi yanzu da alƙur'anin nan duk alƙur'anin da ka ɗauka in dai ɗafi aka yi da inji to ka riƙe alƙur'anin bidiya in ka ɗauki littafi hadisi in dai ya ɗabba shi da inji ne to littafin bidiya ka ɗauka ko na furu'a ne ko na furu'a ne ka ɗauka in dai da inji aka ɗabba ka yi bidiya to wannan bidiyon in ba yi so ba addini gaba daya wannan bidiyo ta zama wajiba kenan wato tara alqur'anin zamanin sayyidina abubakar da yi masa ya'ya da wasali bayan hijira ta kai 75 duk ga waɗannan bidiyoyi ne buga shi a inji bidiya ne annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba wai an kauda wannan yanzu babu addini gaba daya bidiya wajiba kenan duk abin da yake wajibi ne amma sai an taka bid'a yi shi to wannan bid'ar ta zan wajibi alwasila bil wajibi ko wajibi ha kuma yanzu haji ya wajaba kan musulmi ta kowace hanya amma ba zai iya zuwa hajji ba sai ya yi bid'o'i bid'a ta farko ya je ya masa allura a rubuta tsawonsa da idonsa sannan a bashi wani littafi kore sunansa passport a yi masa allura a bashi wani littafi yalo duk waɗannan bid'o'i ne idan ya jaji ba zai yi su ba to ba zai je hajjin ba kenan haka kuma ya shiga mota bid'a ne ya je iya ko da ke jirgin sama bid'a ne ya daura cikin zazzabin bid'a ne to duk wannan bidiyoyin ba yi su ba ba zai je hajjin ba kuma da kudin sa na halal ya zuba cikin bankin riba bankin kudin haramu sai ya je sai ya je jidda a ware masa naza na halal din da bashi wannan duka bidiyoyi ne in ba yi su ba addini ba zai ji daɗi ba duk abin da in ba yi shi ba addini zai rushe gaba ɗaya haram dole ya zama wajibi wannan bid'a haka kuma abin da zai amfani musulunci idan ba yi shi ba addini yana nan amma ba zai karfi ba ba zai daɗi ba misali kamar taimakon da da da nasfikoki suka yanzu wa'azi a nasfika ko tafsiri a nasfika ko a rediyo ko a talabijin duk wannan bidiyoyi ne amma duk da yake suna kaiwa aikan manzon Allah ne yasa to sun zama kusan dole su ma kamar waɗancan na ɗan ɗin annabi ya ce balli buwanni balli buwanni ku isar min da aika na ku isar min da aika na kaga abin da rediyo zai gaya wa mutane ya ji abin da malami zai gaya wa mutane a zauren haka talabijin wannan duka bidiyoyi ne rike rediyon rike talabijin din yin abubuwan jin daɗi a ɗaki kamar ac kamar fanka bidiyoyi ne amma shi a musulunci kullum abu biyu ne kawai kuma a ta ko rasulu fa kuzuhu amma ne ko an fanta abin da annabi yace ayi ayi abin da annabi yace a bari a bari ba na uku wato sai ka duba in wani ya ce wannan abu bidiya ne annabi bai yi ba ka ce a'a ba wannan ba ka kawo inda annabi ya hana kada a yi duk wanda ya ce abu kaza bidiya ne annabi bai masa ba bai ce a'a kawo inda annabi ya hana shine hujja abin da annabi bai masa shi ake yi yanzu ko ina riguna da muke sawa annabi bai irin su ba tafiye tafiye da muke yi na motocin jiragen su annabi bai irin su ba noman da muke da injuna annabi bai irin su ba dika da ake ma da inji annabi bai irin su ba ko menene yanzu bidiya muke amma sai a duba annabi ya hana shine hujja amma annabi bai ba hujja bane hujjan jahilai ne da ban da haka annabi ya hana shine hujja ba annabi bai yi ba wannan shine ma'anar bidiya bidiya haramu ita ce mai rushe addini bidiya wajiba ita ce wanda in ba yi ta ba addini zai rushe bidiya take zama sunna muakkada mai karfafa addini wanda yake mubahi kuma an halatta ba hana ba kuma yin babban gida kuma kwana a babban katiba duk wannan bai yi ba an ne ba kwana kan babban katiba babban gado an ne bai yi babban gida ba kowa san gidan annabi da ya taɓa zuwa haji to yin su wannan tunda annabi bai hana ba bidiya ce amma mubaha an halatta kamar cin shinkafa da cokali annabi bai yi haka ba amma kai an bar ita gana ma ka ji da cokali in ka gana ma ka wanke hannu ka ji da hannu ka duk wannan bidiyoyi su ne mubahi haka da bidiyoyi dole a kasa su kashi biyar din bidiya wajiba bidiya manduba bidiya mubaha bidiya makaruni bidiya haram bari yau samawatar Allah shi ne ya gagi sama da ƙasa da komai da komai an ya kulla huwarar banda hauka Allah ubangiji mai halitta ina ruwansa da da ta ina zai yi da sai dai halitta walam ta kulla hu sahiba Allah ba da mata ba shi da ɗa lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad an ya kulla huwarar walam ta kulla sahiba wa kara kulla shay ko ta gaita muku labari komi da komi abin da ka gani da abin da baka gani ba abin da ka ji da wanda baka ko menene halittan Allah ne Allah ne ya halicci abin ba dan sa bane ba da in kullu man fi samawati wal illa atir rahmani abda da sama da kasa komai akan bawan Allah yake Allah bai da walan takun lahu sahiba wa kana kullu shay'in halicci komai da komai wa bi kulli shay'in alim kuma sanin komai da komai الله ربكم خالق كل شيء خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل mai waɗannan ayyuka da waɗannan sunaye da waɗannan sifofi ba shi ne fa Allah ɗin na Ubangijin ku Ubangijin komai da komai Ubangijin kowa da kowa khaliqu kulli shay shi ne ya halicci komai da komai babu duko ta shi kadai banda bautan dodo banda bautan mutane banda bautan aljannu bauta bauta komi Allah shi kada za bauta babu du huwa ala kulli shay'in wakil shi ko madogara ne da dukkan dukkan komai yana dogara da Allah تدركه الابصار هو يدرك الابصار هو اللطيف الخبير da aka sifanta Allah da irin waɗannan sifofi mai jin labari sai ya ga kaman kai me yasa ba za mu ga Allah nan ba mai waɗannan irin ayyuka mai waɗannan irin sifofi Allah ce la tudriku al-absar ai ido baya iya ganin Allah ido baya gan iya ganin Allah huwa yudriku al-absar shine yake ganin ido amma ido baya ganin sa fi Allah ubangiji da barika ta'ala yana kiransa kansa al'awalu al'akhiru az-zahir wal annabi ya fassara al'awal din nan laysa qabla shay'un al'akhiru laysa ba'da shay'un az-zahiru Allah a bayyane yake laysa fawqa shay'un ba kowai wanda ya kunne ya rufe Allah in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana cewa kuma kunna ghaibin tunda nake ni ba tauku ya ba shine az-zahiru kenan al-batinu kuma shine wannan la tudriku al-absar da kana da wani abin kallo banda ido da kaga Allah me zai rufe shi me zai rufe Allah ka kasa ganin sa kun da yace kuma kunna ga'ibi kun da yace az-zahiru zai zama kunjan amma baka da baka da wani abin gani sai ido ido ku ba isa ga Allah a duniya ba sai dai a lahira wa huwa yudriku al-absara ko shi Allah shine al-ladibu wanda yake bai halin tamsawa wanda yake tare da komi komi kankantarsa yake tare da komi komi girmansa alkhabiru masani اختلف لنفسه ومن أميب عليها فما أنا عليكم بأبيس الله يتي منا حقيقة بياني إيري إيري إلا جلا ما ستونا وقوة آيوين الله قروا قروا تدريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق إن كانوا بالجبر ba abin da za ka gani sai ikon Allah in ka dubi yamma haka in kudu ne haka in arewa ne haka in sama ne ka duba uzuru ma za su sama wa sannan in ka dubi kansa haka ne in ka dubi kanka ma ya ishe ka ayar Allah da ba haka kake ba uwarka da ubanka su biyu da suke shiga daki da karshe uwar taka sai cikin da ya kumbura daga baya sai ka fito ka zama uku haka dai har ka zama kana rarrafe har ka zama saurayi har zan har yau kai yadda wannan ma ya ishe kai ma ka san Allah qad ja'akum masayu min rabbikum fa man nafsara bi nafsi bayani dai billah billah bayani kuru-kuru wanda ido yake gani hakika ya zo muku daga Allah Ubangijin kuma nafsara saura wanda ya ji wannan bayani ya gane ya gane abin da ake nufi da shi ya gane kuru-kurun da aka nuna masa yadda kwaya take girma yadda kwayoyi suke girma yadda mutane suke aihuwa yadda yadda mai rai yake aihuwan mutacce yadda mai mutacce yake aihuwan mai rai su wannan bayanai sun zo filla filla kuru kuru kowa ya dube su hakika ya san Allah kuma da mutane wanda ya amfani ya yi amfani da wannan basira fa nafsi don kansa wa man amiya wanda ya kallama kansa makanta kuma ya makance ya ki ganin ikon Allah din nan da Allah ya bayyana fareha nan ma sharrin abin da zai same shi na rashin karban ayoyin Allah sharrin zai koma ne a kansa kuma na alaikum bi hafiz ni Allah ya aiko ne don yi zan muku da aikan Allah ba wai in kiyaye kun tabin kun da mai kuke faɗa mai kuke aikatawa ba a'a ni dai mai isarwa ne kuma na isar in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to za mu aji a nan insha Allah sai Allah ya da mun dawo gobe Allah ya amfani da Al-Qur'ani Allah ya ji Allah ya ji ya yi mu ya yi mu wanda zai mana fasara maulanmu